alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a wannan tasha ta talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na kowace rana ta lahadi a daidai wannan lokaci tare da yardan allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu ikon shigowa a wannan zaure za mu shiga a cikin lissafin kalanda ta islamiyya muna ranar 16 ga watan rabi'u sani hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 21 ga watan nuwamba maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2021 masu kallonmu sai ku gyara zama don bin shirinmu na barka da asuba shirin da muka sama taken zaman lafiya zaman lafiya ya fi zaman ɗan sarki suka ce har sarkin ya fi inji in iya magana to a cikin shirinmu na barka da asuba ta gari a mako na sama wanda ya wuce mun tattauna da imamu na masallacin nan na imam malik a mai suna abdul malik wanda muka ci gaba da tattauna da shi farkon maudu'inmu akan maganar zaman lafiya muka kuma warware me lafiyar me kiwonta ko me zamanta sannan muka zo a makon da ya wuce na shekaran jiya muka dora kuma inda muka kwana yau ga mu muna cikin mako na uku a cikin wannan shiri na barka da asuba mai taken zaman lafiya to abinda za mu iya cewa kafin mu shiga a cikin shirin muna isar da gaisuwar mu ga dukkan masu kallonmu da sauraronmu musamman ina jinjina ma malamai magada annabawa duk inda suke ina gaishe da su malamai su ne fitilar duniya muna yi musu fatan alheri kuma muna ta baran addu'an kamar da yadda aka saba duk da suna yi ba tare da amsa su ba sannan ina jinjina ma saraki iyaye na ƙasa ina gaishe da su kwarai da anniya akwai saraki da dama da suka shigo a nan birnin yamai wannan zaka suna kallon mu a cikin wannan kafa ta talabijin duniya kamar sultan abubakar sanda sarki mai yuka yanka na da magaran fatan alheri ga sultan umar ibrahim maruna agadas da wannan dama zan isar da gaisuwa ta yanzu haka ga sarkin gabi isaka na abu yana nan akwai sarkin yamma sanusi mamman gayya barka da warhaka da kuma sarakuna daban-daban musamman sarkin tawa alija'ad musa galabi dukkan kuma na jinjina muku kuna da yawa a cikin wannan gaisuwa mun saba da gaida ku ɗaya bayan ɗaya amma da yake muna da maudu'i wanda muke so mu shiga a cikinsa shi yasa ba za mu bi diddigin sunannakin ku ba amma wannan gaisuwa ta ku ce da kuma saraki na ƙetare na makwabta ga baki ɗaya musamman najeriya da niger da aka ci a najeriya da niger da ɗai suke da haka muna gaida sarakinsu su ma muna musu fatan alheri ta masu kalmu da sararin mu akwai agastan yana agarsa yana tare da mu yanzu haka akwai shi kansa dr ibrahim yana nan a birnin maraɗi a babban asibiti mana gaishe da kai abokina da kai da yaranka na san kuna kallo na a cikin wannan shiri sannan akwai hajiya rabi a nan tsarnawa ita ma ba dama in dai an ce talabijin duniya ne tana biye da mu sai da kafa a cikin shirinmu na barka da asuba a ta gari to masu kalmu da sauraron mu muna godiya kwarai da aniya maza da mata da suke kallon mu a cikin wannan shiri za mu dawo a ɗakin magana tare da malamin da muka gayyato wanda mako na uku ke gayo da yardan Allah muna tattauna imamu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu almajirin malamai kuma dama malamai haka kuke almajiri
malami mai mahiya masu da'awa ko kuma masu kokari ko masu ilimi da an ce malam ce a almajiri to ka san karatu bai da iyaka kuma dole in kana da hankali ka san abin da aka karatu kana basuwa na kuma kai ma kana dauka na'am dole sai da haka nan ka babu kamar na kwari na na kari ka taba garin mai kudin daga basuwa bai bai da to haka na mallamin da duk bai ɗauka karatu kawai ya ce ba su wato ha rijiyar nan tashi za a ci mata da gaugawa a wani lokaci alaga ta mala ina so mu tattauna wata magana da muke ji ko da lokaci ana faɗi da zuma na faɗe shi a malamai magada annabawa hitilar duniya duka muna son mu ji shi me suka gada ga annabi wannan wannan magana in Allah ya so in dai in dai kuma muna son mu ji wane ne malami duka san ya kamata a san malami ai ko duka waɗannan malami ya kamata waɗannan mawdu'ai alhaji garambe in akwai rayuwa Allah ba mu iko ba wai muna son mu tsaya ne bakin wannan ba gaskiya eh muna son wannan karatu ya zama to karatu ne dorarre haka dan irin wanga karatu ya kamata a samu kamar halka wadda za ta kai kamar guda 80 zuwa 100 zuwa 150 don wayar da kan al'umma matukar babu ilimi cikin al'umma to babu sharrin da bai iya faruwa cikin al'umma ma'ana shi ilimi na yana zama babban illa cikin al'umma duk in ka ga matsalar duniya ta taso asalin ta rashin ilimi na cimin da maganan da in mun shafi irin wannan abubuwan da suke faruwa kashe kwaci amshi kidnapping duk za mu zo kansu rashin ilimin na rashin ilimi ne shi a babban musiba ta farko dama in ka ga dan adam ya yi banna a duniya Allah ya tattare su cikin abu biyu na ba ka samun na uku duk abin da zai shigo sai ya shiga ƙarshen waɗanda biyu shi yasa Allah ya kore ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan abubuwa guda biyu kamar Allah ya ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa Allah ya ce ma dalla sahibukum ma abucinku mutanen makka tun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin su ya tashi ma dalla bai bace ba domin mi domin jahilci shi ke sawa a bace wa ma gawa bai halaka ba sannan wa ma yantiqu anil hawa kuma baya magana akan son rai shi yasa da kaga dan adam yayi abin da ba daidai ba banna ka to bara to ko dai akwai jahilci tare da shi ko ko a'a ya sani ya taki sanin nashi son rai kenan bancin waɗanga ban ga yadda za a yi ba a samu wata banna a duniya a ce babu biyu daga cikin waɗannan ban santa ba kuma ina jira wanda ya santa wanda ya santa sai ya kawo eh abin ne na ilimi ka san baka cewa abu ni dai na tabbatar da a iya sani na ilimi dai iya ni dai iya sani na duk in ka gaban na a duniya ko dai jahilci ba a sani ba ko kuma an sani an take sani waɗanga abu waɗanga abu biyu kuma jahili shi na iya shiryuwa mai son rai bai shirya ba
saboda ya ya sani saboda shi wanga bai sani na ba da yawan mutane an kwatanta musu abinda suke akan shi sun kaza da bannata za su bari amma shi mai son rai sai dai kwata sai dai tunanin ya zai yi shi kare bannatai
ko kuma ko kuma yanzu misali ai kasa akwai abubuwa da dama tun lokaci algata malam ka mu kai ga maudu'in mu wasu kallon mu ku ya hakuri akwai maudu'in namu wanga dan tattauna yana da amfani mafi yawa duk lokacin da aka samu mutane masu gwagwarmaya faɗin wani gaskiya ko kuma a komo a gyara sai ka ga kokarin ake ko dai a yi musu illa ko a tauki su shi ni ka so yau cikin maudu'in ko a kore su cikin shina cikin saboda muna ga irin kokarin da kuke yi da dama da muka fara wannan shiri akwai jama'a da masu kinta a to amma malam fa gaskiya to bai jin tsoro to kai kuma da kaka gege to to ni sai to wa muka zaga eh ai abin da yasa abin da yasa shi ka san malamai suna cewa kamar likitan mahaukata ba mun ce mutane mahaukata ba na'am mahaukaci na iya kashe shi ma
na'am mahaukaci na iya kashe mai mishi likitan nashi ko ya soke shi ko ya zage shi ko ya ci mutuncin shi matsalan menene saboda shi bai fahimci cewa yana dauke da ciwo ba lokacin da ake kwata dibo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a dauki ma Qur'ani dauki dauki da awa annabawa babu annabin da ya zo ya kwaɗi magana mutane sun kai na amda shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa kima yafi kowa daraja ko ba haka nan bane to amma da yazo da da'awa abinda an ka shirya mishi yau suna ake shirya ma duk wani mutum wanda ake ganin barazana ne ga al'umma ta fuskar ya kawo alkhairi ba wanda ya kawo sharri ba Allah subhanahu wataala a cikin suratul anfal yace wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka annabi sallallahu alaihi wasallam dan makka na balarabi na da larabci yake magana kuma amma su waɗanda ba su jin daɗin abin da yake faɗa can a daron naduwa wani gidan da ake cewa daron naduwa makka assembly ta wannan lokaci Allah ce an shirya maka li yuthbituka wasu sun ba da shawara a daure shi na'am aw yaqtuluka sun ka ce daurin shi bai yi matsala gare ho bai mutu ba ho mugu ba yana nan ba ya daure irin wannan ba ya daure shi kuma in kun ka daure shi suna cewa wallahi masu kai muku abinci na da ɗiyan ku shina iya jiha musu wannan bama bambai ma'ana ya sa musu wannan fazon in kuna iya kashe shi ba ku iya kashe ɗiyan ku au yukhrijuka ko su fitar da kai to cikin uku din guda Allah ya ba su iko fitar da shi suka fitar da shi kuma hayyan mutu bai koma garin su ba shi yasa tarihin musulunci da mi yanzu ka faɗi kace shekara nawa ga hijira da mi gami ga hijira tawa ta annabi rahama to wanda ya zo da gaskiyar nan sai da mutu bai koma garin su ba
saboda irin kullen kullen hayyan mutu wani gari ya mutu
Allah ga ta mana bari mu kankari da abin da sai mu ci gaba To.
muna gani mafi yawa eh, kamar da kace can su, eh, a Makka jigajigan ne kaga su ne waɗanda suke kaman kusan rike da Na'am, da Makka a na'am.
wannan lokaci da suka shirya mu annabi yanzu mutanen mu matsalar da ake faruwa duk lokacin da ban ce duka ba yan siyasa aka zo da wani abu wanda yake ko dai al'umma su fahimci wannan abin menene ne ko kuma abin walakila zai dan taba su ko da ba abu ne da ya shafi zagi sai kaga kokari fa ake wa malam ko dai a ɓadda malam Ehe.
ko a ɓadda wanda ba malam wato ba ai na gaya maka sunna ce ta rayuwa wani annabi na ba a yi tentative na daure shi ba wani annabi na ba a yi tentative na kashe shi ba Na'am.
wani annabi na ba a yi tentative na koran shi ba duk mahi yawancin annabawa intervention ta Allah ta ga hidda su ha annabi Musa sai da an ka zo ga Fir'auna ga kogi sannan Allah ya intervention ya hidda shi Ƙwarai.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam radda ya kwana inda ya kwana Makka Da- da- ranar lahira na zai kwana shi yasa ba Allah ya bada umarni nan kashe kwana ai bai yi hijira ba sai da Allah ya bashi umarni annabi nuhu sai da Allah ya intervention Da- ta kare Ibrahim an- so annabi an jewa nuhu so tuta.
duka in ba intervention ta Allah ba baka hijira
ta daga ta malam mun san eh, eh, eh, akwai mutane da dama eh, eh, eh, dai in zo ga mududin masu ilimi masu tunani amma mafi yawa ko da mutum yana faɗar abu akwai wani abu da ya dame mu mu da kan ma al'umma kar ka ɗauki ma magabata ko 'yan siyasa da ce kai da Allah ku kyale shi bai da aiki wani abin yana damun mu a nan musamman cikin kasashen mu na Afirka Na'am.
da abubuwan da muke gani duk da abin nan da ka faɗa yana da inganci a yi amfani da shi sai zama ba a ɗaukan shawara ka ba a Eh, shi na nake gaya maka ai shi son rai bari ka ka gane To, ita gaskiya eh.
menene matsalar ta in an ce za a faɗi gaskiya Eh.
to sai ta taɓa wani ta ba a taɓa buɗe baki an kai wa'azi ba ba a taɓa wani ba shi ko ɗan adam matsalar shi abin da yake son ya kai gare shi wato har yanzu in kana son ka gane mutum shi na da hankali in za ka auna shi bisa ka mizani Na'am.
sai in shi na iya bambanta abin da shi ka so da abin da a gaskiya
abin da yake so da abin da a gaskiya domin yana yiwa abin da nika so gaskiya ne yana yiwa abin da nake so ba gaskiya ba ne to da yawan mutane abin da suka so shi na a gaskiya ko da ba na abin da ba su so ba gaskiya ba ne ɗabi'ar da adam kenan shi yasa waɗanda abubuwan ba abin mamaki ba ne da za ka karanci nasoshi waɗanda abubuwa duka an yi su an ƙari nan yanzu saura na muka ci duniya ta riga ta ƙari ƙarshen ta na muke to alga ta malam yanzu bari mu komo akan maudu'in gadan gadan To.
dubin su muka ce shirin mu na yau a sunan sa taken sa zaman lafiya in Allah ya sa yana kusa ana iya a fidda shi bisa talabijin in kuma baya kusa ba laifi Na'am.
zaman lafiya a sannan da wannan dama zan isar da wani sako a waɗansu jama'a da suka sha miƙa sakon gaisuwa a gare ka musamman sarkin yakin arewa Okay.
Alhaji Abarshi Buzari Na'am.
ya ce in jinjina kuma na faɗa maka kuma zan sake faɗi a gaskiya ne ka talabijin tunda yana faɗa min, tabbas kallon ka mu.
kira ni ka faɗa A- min.
akwai kuma wani da aka ce masa salihu hamza biya maradi ne a nan tawa okay Eh, ana ce masa tango ko tambari amma yanzu yana arlit irin mayan ma'aikata nan ne na wannan wurin da ake liƙiya eh yawwa Eh.
shi ma yana yana isar da gaisuwa ta musamman Ina- zuwa gare ka ina amsa shi ma ka faɗa min.
ire-iren su suna da yawa a wanda bai iya kirga su ba akwai general gladima shi ma yana isar da sakonsa na musamman zuwa a gare ka ina, kwarai da ina, gaske.
ina, ina amsa kwarai da gaske kuma duk waɗanda ne da waɗanda ka faɗa da waɗanda baka faɗa ba da waɗanda sun kaso ma su miƙa gaiso su Eh, su samu dama ba eh, sosai.
duka mu amsa Allah shi biya su kuma fata na alkhairi Madalla.
Allah shi haɗa mu gidan aljanna firdausil a'la da mu da su gaba Amin ɗaya ya rabbi ta alaka ta malam mun tattauna ni ce a samu in dai mutane sun bi mu dalla dalla sun san inda muka tsaya yau ina so mu tashi ne akan eh, duk irin abubuwan da suka fa- suke faruwa na'am da kuma abin da yake kawo su abin da mutum yake ta ko su ko su ko na Eh, abu mun haɗi kos na Yawwa, cikin na gida ciki da mun na haɗi waje.
kos na waje yau Yawwa.
muna son kenan sai mu yau tattauna muna son mu ji a ilimance eh waɗanda abubuwan Ya- ƙaƙa suke shine.
tunda fanni rayuwa tana da fanni a daban-daban ilimance to madalla Eh, طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhaji garan mb da sauran waɗanda suke ɗaukacin waɗanda suke aiki na gidan rediyo da tv na talabijin na duniya da sauran yan uwa musulmi duk inda suke ko a cikin ƙasa ko a waje waɗanda suke sauraron mu muna musu gaisuwa ta addinin musulunci maudu'in mu mun ce zamu karkasa shi ne kusan har gida hudu saboda irin muhimmancin wannan maudu'i kuma wai wanga ba zai isa bane amma za a bada ababen da suke da muhimmanci saboda maudu'ai suna da yawa a rayuwa bai hana wata dama in ta samu a sake dawowa kan shi duka abubuwa ne masu iya yi da izinin Allah rayuwa tana da fannoni daban-daban sannan al'umma tana da mutane wanda suke matakai-matakai daban-daban kowane za ka iske akwai nashi rol a rayuwa wani za ka iske fagen kasuwanci allah ya bashi nashi rol wani za ka iske fagen ilimi sawa'an ilimi na addini ne ko ilimi ne na duniya na Allah ba shi nashi hon wani zaka iske jagora ne jagora ne mai jagoranci na yanki mai girma ko wani yanki wanda yake takaitacce ko abin da ya kama da haka ko ko jagoranci na gida ko jagoranci na wata al'umma haka ne dai zaka iske kowa Allah ya ba shi nashi wani yanki da yake akan shi to irin matsalolin da suke faruwa mushkila guda biyu muke fama da su wannan kuma ina magana ne akan musamman kasashenmu na afirka da kuma kasashen musulmai wato duk abin da ba a yi karatun shi a ilmance ba akwai matsala
a tunkare shi ko a warware shi ko a kulli kulli da karfi su kaɗai ba su aiki
na da karfi ko wannan bai warware matsala bai warware duk abin da ba a sa ilimi cikin shi ba in an jima shekara nawa ƙasa yayi ina fata ana fahimta ta wannan na farko kenan na biyu sai an hada karfi da karfe kamar yadda malam bahaushe ke ta sannan ake iya tunkaran matsala amma in dai za a aiki da karfi shi kadai to ni na tabbatar ba za a ci nasara ba kuma zan bada misalai saboda nan muna magana ne duniya ce take sauraren mu Amerika ta yaƙi 'yan Taliban kusan shekara ashirin da makami duk irin wanda ka san akwai shi wanda take da shi ta yaƙe su amma kuma finalaman kuma bata ci nasara ba a ƙarshe dai shi ta sha saboda da kulli ta yi aiki shi ko kulli shi kadai bai maganin matsala duk da ma tana da ilimin tana da sai ilimin ta manta ilimin eh ilimin ta aje saboda ta hisson ta yi amfani da karfin karfin bai bai nasara ba dukkan tawaye na duniya da ka taba jin tarihi da wanda an kai cikin kasanmu da wanda ba a yi kasanmu ba ƙarshe sai ka ji an ce an koma teburin shawara ko baka ji haka ba
kwarai ku duk sosai yakin da aka yi duniya an yi yakin duniya na ɗai an yi yakin duniya na biyu duk ƙarshe idan aka karewa teburin shawara saboda mu ɗan adam yana kasa gane cewa zabar ma suna da wani karin magana na mance in faɗe shi da bonimonte bani city duk in ba a yi tashin hankali ba zaman lahiya bayi dan adam ya kasa gane cewa duk abin da ko malam bahaushe shi na da wani hadisi nashi amma ba na qur'ani ba ba ko ba hadisi ba hadisi cikin littafin hadisi ba yace cewa wato duk abin da zaman lafiya bai kawo ba tashin hankali bai kawo shi to irin waɗanga abubuwa mutane suna jahilta su shi yasa kake ganin wani ya yi son a bar shi sai ya cimma wannan abin da shi ka so sai yana ganin in ya cimma bane sai ce jama'a a dawo to kuma wani lokacin tana yawa dawo ba za ta yiwa ba na'am mun fahimci wannan da ke koso shi yasa waɗanda suke tunanin da mugun tunani kada su sa tsammanin wai in tashin hankali ya tashi su za su hita ba haka nan tashin hankali shi ba haka yake ba ba haka yake ba shi kamar babu ruwa na babu shi a cikin tashin hankali a'a tashin hankali yau kasanta inda za a hito ma in ka san kai ta inda za ka kai hari shin wai ka san ta inda kai za a kai ma hari shi yasa da yawan mutane da ke da irin wannan tunani su kalli su bar ma kallon nan cikin kasashen mu su rinka kallon waɗansu kasashe wanda suka wuce madalla da waɗansu kasashe ka ɗauki misali daga wani wannan shine irin kiran da nake son in yi ma yan uwa to da haka zan ɗauki saboda kasan lokacin namu takaitacce na kuma ina son in ɗan taɓo wanga maudu'i na taɓo fannoni daban-daban na farko za mu fara da fanni na siyasa siyasa ta shafi fannin jagoranci abu na farko kalima ta siyasa ba ma ta faransai bace ko anglai kalima ce ta musulunci ta larabci ka gane ko duk wanda ka so ya koma cikin dictionary zai ga zai gane ta daga sasa ya susu siyasatan haka ta samu asali ina fata an fahimci ni shi yasa ma kake ganin kalima ta siyasa su turawa politics suke cewa ko politics da english an gane ko to dole yanzu matsalolin da muke fama da su sai an koma wato na farko shine nake gaya maka abinda suke kira uh, science politique mm -hmm. political science da mm -hmm. english shine a yi karatun matsala a siyasance a karanta matsala a siyasance wai jagorancin da muke da shi a tarihin jagoranci a duniya da wanda a akwai da da wanda a akwai yanzu ka fahimce ni ya za mu yi domin dan adam in bai kasan mun yi karatun a tarihance idan baka karanci baya baka ga menene matsalolin da ake fama da su ka zo yanzu baka iya kallon baka iya hasashen gaba da kyau duk waɗanda suka yi jagoranci ɗauki tun zamanin fir'auna don ba mu tsayawa irin wanga tarihi kaza ka in qur'ani ya ba mu magunguna fir'auna ya yi jagoranci kuma jagorancin da ya ba na gari bane amma ina kai ga al'umma shi karshe halaka ya kai su gari ka na biyu annabi sulaiman ya yi mulki da ya yi mulki na gari ina kai al'umma wuri na gari ƙur'ani ya bamu shi mulki da ilimi da dukiya yuka ce mai baki biyu ko ka yanka abin yanka ko ka yanke kanka to ita du shi mulki bai sarrafa kanshi kai ga sarrafa shi ilimi bai sarrafa kanshi ko na addini ko wanda ba na addini ba kai ke sarrafa shi ma'ana dai mutane ga sarrafa kai ga sarrafa su hatta da bindiga ga da aka karya ana cewa tashi hankali yayawa shi a hada bindiga da ta taba halba kanta halba tana ko alba automatic da kaji ana hudi ƙarya na sai an yi programming su kuma sai an ba su izini ko drone da ake cewa shi na kashe mutane sai akwai telecom da taka aiki drone bai aiki da kanshi kenan dan adam shi ke sarrafa waɗannan abubuwan ko ya sarrafa su cikin alkhairi ko ya sarrafa su cikin shari mu daina yaudarar kanmu ma'ana dai ina adam ne sai a ce salula ta bata dan adam salula bata bata ka ba kai na za ka ɗaukar ta ko ka saurari qur'ani ko ka ka saurari shashanci kai za ka budawa ka kalli mallamai ko ka kalli abin da ka so cellular in ka kashe ta in ka rubuta alheri ko ka rubuta in ka kashe salula wata guda tana tashi da kanta tana shiga wani wuri wa ga samu ta kiredi don Allah don Allah jama'a mu daina baka mu wahala mu daina cin amanar salula mu daina cin amanar na'urorin bature a'a mu ga sarrafa su mu ga maka mu gaskiya
duk abin da yake faruwa to yanzu yanzu waɗanda na'urorin shi in ba mu tsara su ba shi suna aiki yanzu ai zamanin da muke muna muna muna abin don Allah dan adam ya bar bakan shi wahala niyoyin da ke cikin ranka su ne kake son ka zartas kuma kai na zaka zartar da su mutum da kanshi dan adam shi zai ɗaukar bindiga shi zai tsaya wurin da zai kai attack shi zai yin komi to mota in ba a tuka ta ba tana tahiya in baka zo ka kunna bindiga ka halba bindiga ba tana tashi me kace so dan adam shi munaficin nan da ake cewa ai ai shi baya magana dan adam ne yake sarrafa shi da dama dabi'o'in dan adam ne bari mu shiga cikin maudu'in mu gadan gadan alaji to sai mun ka zo ga siyasa na'am idan muka dubi siyasoshi mun kawo misalin jagoranci na gari da wanda yake ba na gari ba ina fatan an fahimce to a wani gidan TV da ake kira Bonfere na taba gabatar da ma karatu kan daula ta Annabi Sulaiman da daula ta kuma Fir'auna da irin yadda sun ka gudanar da su da yake maudu'i na mai tsawo ban samun lokaci amma ƴan uwa wannan yana cikin ma group da sauran wurare karatu tuka yan uwa za su iya neman wannan karatu abin da nake son in ce anan jagoranci ya kamata duk wanda an ka ba wani jagoranci shine yayi tunanin ya tambayi kanshi alwasilatu wal hadaf to duk duniya abin da ga bamu matsala duk abin da ka ji ana yi duniya tambayi abu biyu yanzu kana ganin gaskiya alwasila shine muayyan alhadaf shine bit abin da a guri
wayan kaman hanyar da ake bi don zartar da wani abu akwai wata filosofi da akwai ana kiranta la fin justifie les moyens shine alghaya tubarriru alwasila wato hanyar da zan bi in kai ga abu sai wasu suna da wannan akida ta za ta halatta musu cimma burin su saboda wani lokaci hanyar da za a bi ba ta da kyau burin da za a bi bai da kyau wani lokaci buri na da kyau hanya na da kyau wani lokaci hanyar abba da kyau burin mai kyau ne wani lokacin kuma burin abbai da kyau hanyar mai kyau ce to duk musulunci bai yarda da su ba sai guda wanne ya yarda da shi wanda hanya mai kyau ce kuma buri mai kyau ne su yarda su kaɗai yarda su yanzu misali mutumin da ya saci kuɗi ya sai bindiga kaga hanyar da ya ɗauka ba mai kyauta ba sai ji ya kashe mutum gaba ɗaya biyu kenan gaba ɗaya kenan to to mutahi mutumin da ya sai bindiga da kuɗin shi na halat sai ji ya kashe wani
ya yi ɓanna kaga hanyar da ya samu kudin shi masu na masu kyau amma can banna ta aikata to mutumin da kuma hanya wato gurin shi bai da kyau an gane ko wato buri mai kyau ne ne amma amma hanyar da ya bi ba kyau ba mai kyau na ba karuwa ta yi karuwanci sai ta gina mana masallacin juma'a
ƙware to amma musulunci ce a'a hanya mai kyau buri mai kyau to wannan filozofi tana na ana karanta suwa a duniya alghaya tubarrirul wasila ita ta take halatta ma mutane a kasashen duniya a yanzu su bi hanyoyin da za su bi su cimma wani burin su ko mai kyau ko ba mai kyau ba sai su don su buye gaskiya abinda batu ke cewa masculine reality kana fahimta ta madalla to shine wai shi mulki ni'ima ce ta Allah kudi ni'ima ce ta Allah ilmi ni'ima ce ta Allah shin wace hanya ka bi ka samu mulki sannan kuma me kake so da mulkin ka shin ana son a samu mulki ne dan saboda a kawo adalci jama'a su samu sanyi a rayuwa ko ko ana son a samu mulki ne don dai a bautar da mutane a zalunce su shin malamin da ya nemi ilimi na addini ko ko dan bokon da ya nemi ilimi na turanci shin wai ilimin da kake nema ka neme shi na ta hanyar da ta dace har ka kai matsayin da ya dace sannan kuma shin bayan ka samu ilimin ga shin wai kai kana son ka amfani al'ummarka da ilimin ka ne na boko ko na addini ko ko kana son ka bautar da al'ummarka ne ka ci amanata mutumin da yake neman kuɗi shin kana neman kuɗi ne don saboda ka taimaka ma bayan Allah ka nemi aljanna shin koko kana son kai dai ya zamanto babu mai cewa sai ta kai ka mamaye komi da komi ka bautar da kowa ka walakantar da kowa me yasa ba mu tambaye kamar wannan yanzu wannan abubuwan kuma ai sun yadu a to tunda sun yadu a akwai su to warware zaren kenan daga nan zamu faru in dai muna son mu samu zaman lafiya
sai an warware wannan dole sai an aure wadanga matsaloli saboda wutar in ta tashi ba san kowa za ta karewa da shi ba Allah ɗin san iyaka wannan a siyasan ciniki baka zagoranci kenan kenan yanzu mu dawo mu yi karatun ta natsu game da tafiyar siyasoshin mu mu muna da tsari na siyasa a kasashen Afirka da yanzu kana magana an kirayo iyayen al'umma sarakai da su ne ke jagoranci haka yanzu kuma jagorancin ya zan kwarya-kwarya dan Afirka babban abin da ke bashi wahala kana fahimta ta da kasashen ma larabawa da muke maka zanci shine sabon tsarin mulki na muke tafiya akan shi wanda ba mu saba da shi ba
na'am da jagoranci wanda ke jagoranta shi na da nashi yanki a matsayin shi na gargajiya to sai an ka tattaro masarautu daban-daban sun yi masarauta na sai an ka game su sai an kai musu jagora guda to yanzu wannan datu da an kai ko mu ce kwado ko ya mu ce da an kai shi na da yawan waɗanda ba su saba da shi ba ba su san shi ba saboda in kana rayuwa kai kadai ya bambanta da kana rayuwa tare da wani yanzu zan baka misali mutum ne shi na rayuwa shi kadai ba cikin ɗakin shi ke kwana ba to sai ya mata da in ya gada ba ƙarfe ɗin dare zai shigowa akwai wani abokan shi to yanzu kuma akwai lokacin da zai shigowa gida to shi yasa babban mushkilar da muke fama da ita shine tunani na ita ya za a yi ƙasa ta zamanto ita tun da da mun saba da sarki ne yanzu kuma mun koma ga ita kenan yanzu abin ya ƙara faɗaɗa an haɗa kilcir da dama an haɗa ƙabila da dama an haɗa tunani da dama an haɗa tarihi daban-daban an game shi wuri guda to yanzu dole sai mun koma sabon karatu na wannan tunanin dan a samu abin a in ba haka ba iyaya mutumin da ya saba rayuwa shi kaɗai an haɗa shi da mutum ɗari
gaskiya akwai aiki ka fahimce ni abin da ya shafi kuma yawa a ilmanci kuma dole sai ya zamanto siyasan mu siyasa ce ta shakhsiyya ba siyasa ta taba'iyya ba shiya wannan zancen siyasa akwai maudu'i da ya kamata akan shi akwai siyasoshi kusan guda 25 zuwa 30 inda Allah bani iko wadanda da kansu ne ake juyar da duniya gaba daya dole sai mu yi karatu kansu na taɓa yin karatu ban fere amma ina ganin nan ma ya kamata a yi wannan karatun saboda mutane su mutane su san da wai addini bai jahilci irin waɗannan siyasoshin ba ya kamata a yi karatu kan wannan in wannan karatun ya ƙare zan baka dama mu yi wannan karatu duk lokacin da ka shirya sai ka taɓa ni eh abinda nake son in ci shi lokacin da ya zamanto kai kana da wani da waje wanda shi zai baka umarni kuma mutumin nan shi bai son ka bai son al'ummarka to kaga akwai matsala yasa tarihin siyasa mu dubi su kasashen da wai suke siyasan nan su mu zuba mu gani lokacin da sun kai yaƙi yaƙi ta karanta tarihin Europe tun lokacin sarakai tun lokacin da sun kai yaƙi yaƙi wai yaya ne sun kai jagoranta su waɗanne matsaloli suka ci karo da su musamman ɗalibanmu da suke karatu a fage na siyasa su haɗa da abin da alkur'ani ya faɗa jagorori annaba babu jagorin da suka kai su su karanta tarihin su turawan da sun kaɗan muna wagga guba da muka sha sannan mu gani kakane mu za mu samu mafita amma in ba haka ba a ina inda ya zama to haka na kullun muna ciki noman goji in ji malam bahaushe inda an ka tuma nan na aka faduwa abu na gaba game da abin da ya shafi siyasa saboda na ina zancin fagen siyasa na kuma fagen suna da yawa shine abin da ake kira tasyis ka san larabci shi na da in an ka ce siyasa daga sawwasa yusawwisu wasu suna cewa taswis wasu suna cewa tasyis duk malamai sun ce dai asalin shi taswis ne amma ana cewa tasyis Na'am.
Eh, eh, akwai ɗaliban da ke kallo na a yaren larabci na'am abinda nake son in ci shine mu kya siyasantar da abinda ba a siyasantar da shi
ana yi a algatu to nan na matsalar take abin da shi- ba siyasa ba sai a mai mai da shi siyasa.
yanzu yanzu misali ya hakuri ko da magana kake yi ai kawai sai a ce kai sai a mai da ta siyasa shi nake Gashi, son ita shi ce nake son ka gane Na'am.
abinda yake sawa ba yadda za a yi mu ci nasara in ba mu jaye irin waɗanga abubuwa ba ga abu kana faɗi dibo Da shi dalili mai Allah kyau, Allah sai a ce- Allah subhanahu wataala na'am shi ya halicci kowa na'am alhamdu da muka karantawa da ka fara da aya ta farko alhamdulillahi Mhm.
rabbil Rabbil alamin alamin.
Allah shine ubangijin talikai na'am
mun fahimci wannan Mhm.
Allah shi ya halicci ƙasa shi ya halicci sama shi ya halicci komai shi ya halicci duk kabilun duniya shi ya halicci duk yare na duniya sai ya turo magana ya ce ga sakon shi a faɗa ma mutane haka to abinda ake son dan adam ya gane shine cewa bai yiwuwa a ce Allah na magana ka danganta ta zuwa ga siyasa zuwa ga wata siyasa
nan ne matsala take alhaji kana fahimta ta Na- ni domin nake shi fahimta Allah ta.
bai da kabila na'am ba a cewa Allah dan kabila kaza na Mm.
Allah bai da nationality ba a cewa Allah dan nationality kaza na kun ba wai ne yake ma milkin ba to sannan ku mm, ka bar batun wannan shi Allah bai da intere gidan kowa shi yasa Kai ma bai kake da intere bai guda hudin Allah.
dibo me yasa Qur'ani ya buwayi duniya akwai dalilai da dama amma bari in bada guda uku a gurguje to na farko saboda shi Allah subhanahu wata'ala ya san kowa shi ya halicci dan adam babu mai faɗa mai dan adam yau Na.
babu babu wanda ya ci faɗa ma turawan alman mota mercedes don su sun ka kirkira ta kwarai ko ba haka nan bane sosai to Allah shi halicci duniya ba wanda ya ci hada shi faɗa ma Allah da duniya take ci da dawo da dan adam shi ke ciki na biyu shi Allah bayan ya san komi ya san kowa Allah shi na da wato ƙarhin da babu wanda shi ka tsoro na'am
inna Allah ala kulli Shay'in shay'in qadir qadir, na'am.
sannan shi Allah bai da intiri gidan kowa balle in zai faɗin magana ta Ye- ye- karkata zuwa ga wani ko ye- zuwa ga wani a- a'a tunda kai malam- kai tunda- na in ka tuna intirin ka wani abu bai faɗuwa gari ka
tun to kenan shi yasa Qur'ani da Allah ya sabkar da shi ba abin wasa bane in an ka ce Allah ya faɗi magana abu guda wanda zaka bincike shine ka tabbatar da shin wai ayan nan akwai ta cikin Qur'ani ka a zo ƙarya ta an kai ma Allah na'am na biyu shin wasarar nan da an kai mallamai Daidai ne.
na Allah na gari sun yarda da ita ko bu su yarda da ita ba kan yanzu in mallami ya fassara aya nan Niger Mm, ba mu muqaddara.
misalin guda.
misali Ne.
mutum yace Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimul wazna bil qist Na'am.
a a tsaye da adalci na'am ko ba haka ba Haka.
sai wani ce kai ciwo ga fassara da wani mallami ya bai bai ba sai a ce to yanzu abinda za a yi a tai wata ƙasa a bar nan a bar ma nan a ta yi a tambayo fassara ayan nan da mallamin nan ya fassara shin kaka take ko ko a tara malamai ba na ƙasa ɗaya ba har waɗanda ba na ƙasa ba a ji shin wai fassaran nan da mallamin nan ya kwaɗi tunda ba shi kaɗai ya karatu ba duniya kwarai to shi ma yi na yi madalla to sai a gane inda gaskiya take amma lokacin da za a ce da an faɗi gaskiya Sai a dama na maida ta- gaya maka na'am.
wato menene matsalar in an faɗi gaskiya da da faransanci gaskiya ce in an ka faɗi ƙarya da larabci kuma wallahi ƙarya ta yanzu in nace da faransai dieu est unique minici ah ka yi ta nice mi Dieu il est unique. Allah mine ne. Allah guda ne Shi kaɗai.
ko? To madalla, to ga gaskiya ta ko ƙarya.
A'a.
Yanzu da larabci sai ce Allah uku na.
Ah, ba ta yi ba To ka gani kenan ba la yaren za a kalla ba. Wato malamai sun ka ce ka kalli magana kar ka kalli wanda ya kwaɗe ta nan za ka gane mai gaskiya.
sai ka san matsalar da take faruwa alaga ta malam duk lokacin da mutum ga magana mutumin ne ake kallo To ai ba abin da baka yake fahimta kallo ba. Na yi Abin da ne waɗannan ai.
dangantaka su shedan ke amfani da su.
Na'am.
dangantakar yare dangantakar kabila dangantakar yanki dangantakar kaza to da su shi ɗaya ke amfani ya hana a karɓi gaskiya
da ka fara magana ta gaskiya ce kai dan kaza ne kawai, to ya ce.
wannan Na'am.
a gurguji kenan Na shi na daga agurguji cikin abin da zai kenan.
sa mutane su yi hattara Na'am. A to ina sai fahimci.
a ilmanci nan mun taɓa fagen siyasa ne wannan kuma zancen risharshi na siyasa da sauran abubuwa wanda nace ina ba ɗalibai shawara musamman na kasashen musulmi su rinka haɗa da abin da addini ya ce kasu ta ɗauko abin da kawai napoleon ya ce da wane ne da wane ne da wane ne Mm, su A'a, hankali.
so aza su dibi yadda qur'ani ya magana jagoranci alqur'ani bai mance zancen jagoranci ba tunda ya ka jagoranci mafi alkhairi shine jagorancin annabawa Na'am.
abu na biyu sai mu zo zuwa ga abin da ya shafi malamai magada annabawa magada annabawa Mm.
su malamai akwai na Allah akwai malamai waɗanda ba na Allah ba to an gane ko su malamai waɗanda an na Allah to na harko sun yi karatu na biyu ba sa neman duniya da karatunsu shi ko malami na gogi kala biyu na shi ko akwai malamin da ya yi karatu amma ba Allah shi ka nuhi da wato ilimin shi ba yana son ya cin wani buri na duniya ko kuma akwai jahilin da ya sa rigunan mallamai ya biɗi babban riga ya watsa ya gabza sai shi ta sakin bom abin da ya faɗi duka to shi yasa kake ganin shi yasa kake ganin sai ni kunci na'am janar sai ni kunci lokacin Allah ya ji kan musulmi lokacin da ya fahimci akwai matsala a Nijar ta karatu sai kirkiro Association Islamic an yi ta ne don mi don saboda a tare wannan problem malamai ya ba dama su jarraba malamin da ya cancanta shi wazi a cikin kasa are ba ba kamar yadda ake ba yanzu ka fahimci ri saboda mi saboda an san da abu shi na bukatar dokoki ban sani ko ka fahimci ni ni ba na to fahimtar anan anan abin da ke son a gane akwai mutanen da sun sa rigunan mallamta amma hakikatan ba malamai bane ba danganta su dai aka zuwa ga malamai ana cin mutuncin malamai ko ko ko dai su suke cin mutuncin malamai ai su suke cin mutuncin malamai amma sun sa ana cin mutuncin malamai na'am kana fahimta ta Na'am.
to shi yasa kake ganin wasu fatawoyi da su ake amfani a addinance don a ta da fitina kuma ba yau ne aka fara ba ai malaman ahlul kitabi Allah ya faɗa muna sun hana magoya bayan su su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana duk duniya har da larabawa ba su san shi ba irin yadda yahuda sun kasan shi haka Allah ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Na'am.
waɗanda muka ba su littafi sun san annabin nan kamar yadda sun ka san ƴaƴansu saboda su a rubuce sun ka ganshi cikin attaura haka eh to amma da yazo sai suka kibin shi kuma suka ce Suka motar kiyaye.
bagoya bayan shi ba shi bane suka ce san ba shi bane sun ka kauce shi yasa Allah ya sifanta su da jakuna jaki mai dauke da littafai masalul ladina umilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara jaki na dauke da littafai in ka tambaye shi algawar ta mala ina da fatawa Sai akwai ce- amsa da zai baka Babu. Sai- malamin da yake sai aiki ni da ka- karatun shi Allah ya sifanta shi da kare watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb malamin malamin saboda mi saboda ya zamanto shi na kamata shi gwada ma mutane hanya kuma ya zamanto shi na ga son abin hanya mummuna a zo a halaka to ina wanda Shi- ya koma yana yana yana yana yana yana neman kaman kuɗi kaman abu da addini misali shi na kaman nake gaya maka ai bukatar shi ta tassa ya karkata ayat ko hadisin zuwa ga biyan bukatar shi to shi mallami ya ake yi a gano malami ai tambaya ce To.
ya kamata mu yi ta Mhm.
duk duniya na'am babu wanda ya san abu sai ma abutan shi yau in ka ji teloli sun taru sun cewa ne ya kai tela to kawai a kyale to an yarda da telancin shi a kyale kawai in ka ji direbobi sun ce wane ya kai direba to tabbas ya kai direba to in ana son a gane mallami mallamai Mallami.
na za su taruwa su ce wane lalle ya san abu kaza wani malami ne amma in an ka ce da mutane sun zama na fada eh sun ka sha firemi an kai surut sai ka ji a ce duk duk Nijar babu wanda ya kai wani malami ko ko a yankin su haka kawai kai ko alhamdu baka iya da kyau ba sallah ma baka iya da kyau ba kuma ka ce ga wanda ya kowa ilimi daga ina ka samu ga ko ina kowa ne a shi na da ilimi nemi wanda ya san abu ya bada to amsa wagga matsalar kenan jahili na ga aza wanda shi ka so ya ce mallami na eh an ka tambaye shi to kriter ya kai ka gano wanga yayi karatu ko bai karatu ba a sai ce kai shi dai mallamin nan in shi na karatu cikin sallah yana jin zakin murya wani lokaci da ka taɓa wannan magana akwai kuma ɓangaren malamai waɗanda suke iya ƙoƙarinsu na kare abubuwan da suka shafi misali ba wani maudu'in ba ne suke ko ko su kare gwamnati ko su kare wani abu ko da abin nan yana da illa sai su sai su yi ƙoƙarin hana su kare shi eh ni abin da ke son ka gane ai na ga maka malami na Allah kenan to yanzu mu zo mi ke sawa malami ya kauce ma gaskiya akwai cututtuka guda biyu duk in kaga mallami na kokarin kauce ma gaskiya cututtuka ne guda biyu kuma ba mallami ba duk dan adam in shi na son shi- shirye su a rayuwa waɗanda cututtuka guda biyu su ya jahi daga gare su wanne na farko Allah ya faɗe su ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih Na'am.
wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun Allah ce wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila kakku sai da du ayoyina da wani dan abu na duniya kaɗan duk abin da za a baka biyo in an baka duk mulkin duniyar ga da kuɗin duniyar ga ka saida ayoyin Allah wallahi ka saida shi da abu kaɗan don wahalar lahira ba ta da iyaka kuma ba tabbas bane ka ji daɗi ana iya baka kuɗin sai sun shigo cikin kwanto sai mala'iki mutuwa shi gaba da kai wani shi gado sai Allah ya ce Mutum ya ka- kanna.
to wannan wala tashtaru bi ayati samanan qalila shi malamai suka fassara da kwadai na'am wa iya ya fattakun Allah ce ni kaɗai za ku jin tsoro na mallami abinda ake so gare shi eh kada ya yarda ya ji tsoron faɗar gaskiya ko gawa ko gawa amma shi nemi usulubin da ya dace da wurin da ya dace da yadda ya dace
dan ba komai ake faɗi dan da inda ba madalla wuce ba.
amma a yi usulubi da hikima Na'am.
na biyu Na'am.
kakka zamantu makwadaici to daga lokacin da malamai suka koma 'yan fada na masu kuɗi ko na masu mulki ko na 'yan siyasa to daga wannan lokaci suna son a zubar da kima abin da Allah ya ba su
bayan kuma su wakilai ne na ubangiji madalla shi jagora na al'umma kaga da mallami da mai kuɗi Mm.
da mai mulki na'am waɗanda ana kiransu uwayen al'umma haka to duk lokacin da wani zai zo da buƙatar shi wajensu na'am tashi ta karan kanshi ba ta al'umma ba Mm.
to zai sa a karkace da mota
na'am shi yasa zuwa service malami mutum ne kaba kowa shi na mu'amala da kowa Na'am.
hadda mutumin da a talaka da mai kuɗi kai mu- malamin da ke cewa sai da mai kuɗi zai mu'amala ko dan siyasa ga alamu ba malami ne da gaskiya ba malami wani iri ne.
Eh, yawwa, malami na Allah yana mu'amala da kowa da talaka da mai kuɗi shi na mutumta kowa ku mutumta waɗannan mutane Allah ya ba su matsayin su kuma ba ku iya shiryar da kowa ko kanka baka iya shirye suwa sai dai ka nemi Allah shiryar da kai Haka.
amma ku isar da saƙon Allah kuma ba yadda za a yi ka raba kanka da su tun da kaji annabawa an ce abinda sun ka zo ba gaskiya bane ƙarya Bale ta wane kai, ne bale kai.
bale kai wai shi ne har sani.
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma ga Allah makka ma mutane saura ba su yarda da annabta shi shaidar ba.
da su to kuma har yanzu akwai su Har dan yanzu, haka har mallamtakka ma sai ka koma ga Allah ma wani bai yarda da kai mallami na ba ka daina ba kanka wahala kenan ba ka iya cewa dole sai mutane kenan sun yi yadda kenan kake so.
malami Na'am.
ko dan adam in shina dauke da ciwon tsoro shi ko ciwon tsoro shina tare da ciwon kwadai don makwadaici matsoraci na bai iya wadin gaskiya saboda tsoron yan terekin shi ya ci dole na ya boye wani abu wannan yana da kyau abin ga mu fahimce shi abu na gaba a gurguje malam saboda lokacin Eh, lokaci muna na tafiya ga yana muna ƙaran kan mu.
malamai kuma Eh.
matsalolin wallahi yawa gare su ba Yawa saboda gare za su.
mu da A- a hankali da- da maudu'i ba Eh.
Em, abin da ya shafi malamai Na'am.
zaka iske wani lokaci wani malami ya tasirantu da waɗansu abubuwa na'am to waɗannan abubuwan su za su sawar sai su ƙirƙiro waɗansu fatawoyi na hatsari waɗanda za su yawo cikin al'umma su shiga sai cikin su shiga al'umma al'umma yanzu kaga misali cewa mutumin da duk yake magana da yare kaza a ƙari da shi mutumin da yake ya hito da yanki kaza a kashe shi mutumin da yake eh, eh, da alaka da wani a ƙare da shi to kaga dan adam ana son a yi mai hukunci da abin da Allah halicce shi yare Allah halicce shi Ƙwarai?
jinsi hori ko baki Allah Allah ya halicce shi haka.
to lokacin da za a bada fatawa waɗanda ke bada waɗannan fatawoyin wallahi ba yau ne an ka fara bada irin waɗannan fatawoyi ba su yi hattara fiye da shekara dubu a tarihin musulunci a kodin sun ka bada irin waɗannan fatawoyin bari in bada misali saboda ka san mu in ba magana ka bada ba da hujja ba a karɓarta akwai lokacin da musu- musulunci da ya faɗaɗa ya kai ƙasar farisa Mm, mutanen iran mutanen iran asalinsu suna bauta ma rana mm, suna bauta ma wuta mhm.
to da musulunci ya zo wasu sun karba wasu ba su karba ba to shi matsalar wanda bai karba ba dole zai mi zai Dole ya kawo matsaloli kokari.
zai kawo matsaloli Mm.
to sai suka bada fatawa cewa ga su su suna iddia'in ma su suna son gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna shi'anci Mm.
amma sai suka ce duk inda an ka ga balarabe a kashe shi wanda an ka tura a wannan yankin prefe na wannan lokaci ana kiransa eh, abin da nasr bin sayyar na'am an gane ko al-laifi al-kinani na'am wani ɗaya daga cikin iyan shugabannin musulunci su- shugabannin musulunci da aka yi na duniya Hisham bin Abdul Malik a zamanin daular Umayya ya aza shi a matsayin wali akan Khurasan Khurasan wani yanki ne da a can eh, abin nan eh, cikin kasashen da musulunci sun ka faɗaɗa to sai wannan fatawar ta yaɗu cewa duk inda an ka ga balarabi a kashe shi amma bu su ce duk inda an ka ga su kuma cikin larabawan kuma akwai mutanen da sun yarda da aƙidar su ta shi'anci to shi Nasr bin Sayyar yake cewa qaumun يدينون دينا ما سمعت به عن الرسول ولا جاءت به الكتب إن كنت تسألني أنغاني كو كوكو من كان يسألني ko fa man kana yas'aluni ko in kunta sa'ili saboda riwaya hudu ne in kunta tas'aluni an asli dinihim fa inna dinahum an tuqtala al-arabu yace qaumun yadinuna dinan mutane na wanda suna wani addini ma sami'tu bi yace ba taba ji irin wannan addini ba anir rasuli daga manzo wala ja'at bihi al-kutubu ban san wani littafi wanda yazo da wani- wannan addini ba yace to in kunta tas'aluni an asli dinihim in kana tambaya ta akan ɗaya daga cikin manya-manyan tushen addinin su ka'idodin da kamar lefiliye nasu fa inna dinahum an tuqtala al-arabu addinin su shine a kashe balarabi to yanzu idan aka ce duk wanda ya hito da yanki kaza a kashe shi kaga kowane yanki an sa shi cikin hatsari in aka ce duk mai magana da yare kaza a kashe shi kowane yare an sahi cikin hatsari na'am in an ka ce duk launi kaza a kashe shi ko wani launi an sace cikin hatsari menene matsala din saboda kai yanzu in za ka shiga sai ka dibi launin ka a ina zai shiga bai in shiga za wani ka sai a- to in yare za ka magana sai ka dibi a ina ne zan tafiya in zauna to daga wannan lokaci kowa ya shiga cikin ɗarɗar wanda da za mu ɗauki misalin da za mu gane wannan mu ɗauki ƙasar america ita ce ƙasar da ake ganin puissance mondial Mm.
kuma tana ɗauke da mi al'ummomi daban-daban daban-daban to yanzu da a ce duk inda an ka ga baki a kashe a america Mm.
to yaushe kuma america za ta zama da lahiya har a yi aiki ba ta yi in an ce duk inda an kaga hori a kashe ko in an ka ce duk inda an kaga wanda ya hito daga wani yanki tunda America tana daukar nationality daban-daban Nationality.
wanda dan Japan ne asalin shi eh, ele naturalize American dan kasar ina dan kasar ina in an ce duk inda an kaga wani a kashe to yaushe za a ƙara kashin waɗannan mutane sannan a dawo a yi zaman lahiya a yi wa America aiki yanzu an riga ta malam eh bar mu dawo a nan Na.
tunda akwai maudu'in mu da muka rage har yanzu maganar a ilmanci yadda za a yi a fita daga cikin wannan kangin da ake shi ciki na yanzu na ɗan siyasa kashe-kashe.
mun ba su misali Na.
su kuma malamai mun ba su Ba su nasu nasu misali misali.
su daina cewa a kawo fatawi da suna addini waɗanda za a ruguza al'umma na'am kana fahimta ta Na'am.
wannan amalamci kenan bari mu To.
ta amalamta ta addini to haka yan boko masu karatu Yawwa.
su bar tunanin bature zai so su wanda tun radda ya zo kawashe ta shigo cikin kasashen mu bala'i na muke gani ba su iya kawo mana solution kenan an riga ta malam duk wannan taimako da suke ba mu na ina taimako wanda ya kashe uwarka ya kashe ubanka ya tsace arzikin kasarka kuma har yanzu dokokin da yake aza yasa yana ake aika neman zan talaka taimako gare su.
abin da yasa ake neman taimako saboda kai an ce maka maciyaci dole a ce an nemi taimako gare ka shin ni nawa an ka amsa gare ni mutumin da ya kwace min miliyar guda sai ya bani jikka ɗari kuma sai ce ya taimake ni an gwani irin taimako na gaskiya su ba su da arziki mu an da arziki kuma a ce kuma ana taimaka mu da jama'a shin wai wanga harka kakana ta ci shine abin ta kuma a ce mun yi kowa talauci duniya kuma a ce a'a mu na ake jibgi jami'an tsaro kasashen mu ana ɗiba arzikin mu ko ko a ce a'a arziki kaza mu ne dezem a duniya kuma mu ne maciyata shin wai eh, ina na Wannan abin- ina na hankalin mutum shi yasa kada wani dan boko ya sa tsammanin dan ya karanta faransi an raba shi da al'umma ta yadda zai yi saboda masu ɗaukar nationality kin nan guda biyu muna da matsala da su mutum da nationality biyu kuma a bashi matsayi babba da waɗanda suke kai iliyansu turai yanzu da mace ta ɗauki ciki sai ya sa ta a- a kai ta turai ko saman territoire kin turai ta aihu nationality biyu ɗan sheki da su wai shi tunanin shi idan nan ta kama da huta Ah, shi shi ne tsarin kenan an riga ta eh, malam to shi nationality biyu gare kenan da ta ɓaci shi na da waccan san shi in can kun ce ku kama shi kuma dokokin in yi Waccan muku ƙasa.
banna dibo in yi muku banna nan in an ce za a kama shi a mai shari'a sai waccan ƙasa ta yi intervenir ta ce ɗan ƙasar ta na kuma ta yi ƙasar ku ƙarfi waɗannan mut- Allah- waɗannan- Allah- Allah- Allah- a waɗannan mutanen kada su sa tsammanin waɗannan abubuwa da suke yi wai a jahilce na kamar mutane sun jahilce su koko Allah subhanahu wataala bai san da abin da suke yi ba a ilmance waɗannan nationality bibibikin ana fahimta ko menene a bayan su
kenan cikin wata dubara ce cikin wata dubara ce dubara ce kuma sananna wadda ana yin ta dama an jima ana yin ta dodo mai ruwa biyu akwai wani marubuci na kasar algeria ana kiransa eh, eh, france fanon ya ce waɗannan mutanen sunansu monster hybrid na dodo mai ruwa biyu iko Allah su karanta rubutun shi dodo mai ruwa biyu shi bai iya zama bature har abada shi kuma ya rena waɗanda suka rene shi da ƙasar da ku yanzu waɗanda suke son su kawo rikici a afirka waɗanda a can turai turai shin wani baturi zai da aka mai rikici a kasar shi wani baturi na taɓa ɗaukar arzikin kasar shi ya kai turai ya kawo afirka afirka ka taɓa kawo mini shi Babu.
sannan kai yanzu ka yi tunanin cewa ƙasar ka ta ruguje to wai miza a baka wanda ya fi ƙasar ka
ban san mutane to da za su da waɗanga wannan irin waɗannan ide kuma baturi bai hituwa da turai zaka shiga muku ƙasar afirka
Hmm?
bai bai zukuwa kowace ƙasa da ka ji an gina ta 'yan ƙasar su suka yi tsaye Suka gina na'in da na'in suka gina ƙasar su Abu tun da wani gina bai maka za ka.
kuwa shi gina maka ƙasarka ka bar ma wannan tunani kar ka wahala kan ma ka ba kanka wahala to wannan eh, jerin zuwa ga yan ma- masu masu matasa.
karatun nan matasa su bar gani wato abinda shi baturi yake so kasan ko da sun ka tai sun haɗi suna da makiya guda uku kuma har suka bar afirka ko?
afirka sun haɗi suna da maki guda uku kuma an yi aza system wanda za a karewa da su To.
lokacin mu yana kusan karewa don Eh, wanne ne?
maudu'in namu eh, na fahimci ba zai iya karewa Bai iya ba karewa.
sauran kilan alaji yan bai kiran maudu'i ya tashi da da- da- da- da hudu ya koma biyar amma in Allah ya nuna mana sati mai zuwa zamu zo mu isa wanga Na'am.
bature da ya zai tahiya ya ce akwai mus- akwai matsala guda uku na farko waɗanda ab manya manyan makiyan shi uwayen yara
uwan yara paske su suna da kirkir sun yi yaki sun san abin da bature ya zo da shi lokacin da suka so lokacin suka so Na'am.
na biyu suka ce manya manyan makiyan su jagorori na gargajiya Ma- na uku ma- Sarakuna ma- kenan.
ma- sarakuna malamai to sai suna da expert kasan su yanzu duk duniya suna da expert manya-manyan expert waɗanda ga zuwa su kawo musu idea waɗanda za a yi a zubo saura su zo kasashenmu A- a su yi ru- etude a rubuta ana tura su.
abin ga to sai suka ba su shawara suka ce to ko waɗanne daga cikin waɗannan akwai da za a yi a ƙari da su da sannu sannu suka ce su iyaye yadda za ku yi ku ƙare da su c'est très facile ku sa 'ya'yansu su karanta yarenku ku sa musu aƙidar ku akai yaro dan settan karta memoir vid a casa a sai a casa shi cika ta da tunanin turawa shi yasa in uba ne na faransai da ya ce kuyar sai ya kirkice da dariya wai bai ce kiyar kato ka ci shi har shi samu doktora bai iya nemo loma guda amma wai kallon ka shi ka kauye shi bai iya nemo makanin tuwa
na'am turawa kenan suka ce to kuma aka ce to suna da matsala menene matsala suka ce to ai karatun boko zai iya cin karo da matsala uwaye ba su yarda a sa ƴaƴansu suka ce matsalar guda ta lokacin noma tunda da an ce maka an yi ruwa har gobe ƙauye mushan ƙauye ya sani ya sani gona ya riga zuwa sai an ka ce to kumai da vacancy ya zo lokacin kwanshi lokacin lokacin noma lokacin vacancy kenan an barka an ta an yi maka nomanka kuma sai su te su yi da kwal ai sun haɗa biyu sai an ka ce we an ka Aka taba taba.
ta yi eh ana nan ana tahiya to yanzu sai yaro shi samu takarda sai ya bar garin su sai an ka ce to waɗanda adda kwanya kwarai a kula da ba iyayen su kuɗin noma sai a baka ba ɗa guda gare ka ba, sai a baka kuɗin ƙato goma
a wannan zamani haka aka tahiya haka aka tahiya haka aka tahiya sai da lakwal ta yi ƙarhi bature ce duka za ku zo hannuna da in za a ɗaukar kalakwal sai a bada kuɗi addu'a Mm.
a sake ka Eh, ko a dan- in dan- nijar dan- kake a ƙetare da kai najeriya na najeriya a yau nijar da Mhm.
shi yau ga sunan sai ga su suna sai da gonakinsu suna biya maɗiyan su lakwal bature ya ce ta zura kansu Ko- ba kun ce ba kun yi ba to ku Eh.
zauna aiki na wannan ba na ce a bar lakwal ba A- a- amma kwarai. Don mutane yaya su za fahimta a ba.
yi lakwal ta amfani mu Yawwa.
ba ta amfani turawa ba Yawwa.
abu na biyu sai an ka zo wajen sarakai an ka ce to su ya za a iya kare da su su ce to waɗannan su in an ka ce an ruguje tsarin masarauta problem biyu akwai revolution ba ta karewa sannan kuma akwai matsalolin da za su taso Na'am.
babu wanda zai iya maganin su sai su don Sai su su sun ka saraki.
san yankin su su suka san yankin suka to san gidan ku kowa bari suka mu san dan jikan musu kowa.
wani abu sai a tai tare da su in ba haka ba matsala za ta taso sai aka ce to yanzu a bar sarki matsayin uba ne shi ma shi na da nashiri nashi su ko suna da nasu na'am to sai aka ce to haka za a tahiya to sai aka zo zuwa ga amma sai suka rage mishi pouvoir a din da dama ai wanda an ka tattaro 20 30 40 50 an ka aza mai shugaba guda ai ba sai an ga baka an rage mai karfi ba Babu wa.
sannan kuma ai in ana in an ka ga ba a son shi dama su ma ai an tsara musu ya za a yi a narke su ka san da ake narkewa ka san abin da ake cewa hura tsararauka na sani yanzu inda dauko hura wanda take mai mai gwiɗi mai da mara gudi ni kwance kasa ne zuba mata buta biyu na ruwa kaka za ta yi a ruwa tsar to shi ne su ma ai an shirya yadda za a yi nan zuwa lokaci kaɗan shahi su za a yi
eh eh bari in haɗi ka san wasu sun ce ina haɗi ba da jin tsoro ko saboda lokacin da suka so aka ce ku ba da ƴaƴanku akai su lakkol sai suka kiya wasu daga cikin sun ka ba da ɗiyan bayu ko ɗiyan talakawa Daidai.
ko da an ka jima sai ga ɗan talaka ko ɗan bawa ya zan kumandan ya zan general ya zan minister sai suka gane an yi musu ɓanna sai suka yi ruu sai suka ba da ɗiyansu ko da suka yi karatu yanzu sai ana nan yanzu da wani ya mutu daga cikinsu ba a son wanda bai iya yaren turawa ba shi amshe wannan wuri don wancan waɗancan Wancan sauran- gargajiya ce.
waɗancan gaɓaɓɓa na ba su iya komi ba sai a ɗauko wani da can turai ga waɗanda a tare da uban saboda su ba su jin faranshe ba su jin kaza ba su jin horanshi Ta ce sai a san da ɗauko karatu.
wancan wanda iya da horanshi sai to shi na da jagoranta su shikenan su ma yanzu an fara narke su
na uku na uku mallamai suna kuma adda hatsarin sai an kace to su yanzu yadda za a yi Mm.
system biyu zuwa uku na'am na harko a neman musu maciya masarauta ko gwamnati na'am saboda in salar mallan ya fara samun salar Eh.
yana da mata guda yayi ta biyu Eh.
yayi ta uku yayi ta hudu da an ce za a yanke salar ga mota cewa zai yi astaghfirullah Allah.
ce mallan ba da fata wannan ci haram na a ce Haram.
haram ko to salar zai yanke ce to sai ce to ah, to wannan Ah, hanya dai.
shi yasa sai an ka nemi musu maciya wuri biyu ka gane ko na biyu an ka ce to abinda za ku yi kuma shine ku kirkiro lakwal mai ruwa biyu sunanta franco arab islamic study sai an ka kiro da lakwal munan da an ka fara sai an ka zo nan sai sun ka fara bude franco arab amin nafsan san katkat in ban manta ba ko san kansis san katkat sun ka bude ta saboda mi saboda sai sun fahimci cewa sun yi gogormaya da wani malami kenan akwai matsala sai an ka ce to yanzu a kirkiro a rubuta nan landi leven ta kaza sai a zo na a rubuta bismillahir rahmanir rahim ko da waye sun ce kai ga qur'ani saman tabulu sai an ka ce to a sa daya ni franco arab ne ba ina zagin farko araba kun bance ba ta da amfani ba amma akwai wasu bukatoci da ake son a cimma so akai nan da yan shekaru ana ta karatun farko arab ana ta karatun farko arab yara ba su zo suna karatun addini ko da ake zuwa sai su samu brevi back sai su ta kasashen larabawa to kasashen larabawan nan da yawan su ga hannun su ke maroc ga hannun su take tunisi ga hannun su take liban ga hannun su take saudiya yanzu ga ta suna nan duk kasashen golf can na za ka university to in kai university kin nan can sai ka zo ka iske da yawa daga cikin laraban da kake sa tsammanin suna rikon addini da kyau sun bar shi sai zaman tuto yanzu da in za a tafatawa sai a ce a kirai mallan yanzu ko sai an ka ce a a doctor doktor wani kenan saboda doktor ya amshi wurin wa wurin malam wurin malam abu na uku na ƙarshe su malamai da za a karewa da su can cikin makarantu na boko a nuna musu addini ba komi ba ne malami ku sani 'yan boko shine shi matsalan mallam bai da wata gudunmuwa da zai kawo a cikin al'umma kuma bai da gudunmuwa wadda zai kawo a cikin rayuwa ta duniya shine sun ka ce bai da solution game da abin da shahidu ba mafita kenan shi duk magana shi aljanna wuta wuta sun ka ce wallahi in kun ka bi shi bai wa kawo muku solution game da duniya wa shi wa lahira na shi ka zance kuma lahira ga soyayya fasir ba sa abin da za a iskewa ba ku hoyi to bayan
wasu kalamun mu lokaci ya yi halinsa saboda an jima kaɗai yanzu akwai wani shiri mai suna selavi da aka shakka abdulmalik kenan na to maudu'i kaga ya tashi da kuɗi ya koma kai dai bari abu ba a ka kare shi ba abu bai ba a ka kare shi ba dai yanzu algata malam masu kalmar da sarar muna nema afuwa kuma gashi lokaci ya halinsa na san kuna biye da musa da kafa kuna jin irin tattaunawa da ta shiga tsakaninmu da malami kuma da irin amfanin da tattaunawa take badawa a fahimci abin da malam yake faɗa ba ba malam ake kallo ba kuma a fahimci abin da muka tattauna wanda yake amfana al'umma ka a ɗauke shi a maida shi siyasa kuma aiki na kowa ne aiki na kowa ne har masu wa'azi su ba dole na su shiga cikin aiki kamar magana da kai farko ka a dibi to shi malam wani wani farti ke koko grambe to ni ba dan siyasa bane dan haka kenan kar a ɗauki abin a sa cikin wasu abubuwa a dibi shi menene ake abin da zai amfani abin da zai amfani al'umma abin da zai gina ƙasa abin da zai sa al'umma al'umma su ci gaba wannan shine abin da muke magana kuma duk wanda ya bi wannan karatu in dai Allah ya sa ya kwantar da hankalinsa ya fahimci gaskiya daga cikinsa kuma zai cinci wasu abubuwa da suke amfani Allah ya sa duka waɗanda suke da ruwa da tsaki su amfana amin da mu ma kuma mu yan adam ne muna iya mu yi kuskure ba laifi bane inda muka yi kuskure kuma muna fatan Allah ya ba mu iko mu gyara eh kawo ne sa tsammanin duk abin da mun ka faɗa ba ma yin kuskure a kuskure dan adam ko batuli da akafir ya ce lelar human duk da adam yana kuskuri eh dan haka mu nan ba mu ba mu yin kuskuri wala sannan kuma Allah ya sa dukkan fitinar da take damuwar kasashen mu musamman a kasar mu Allah ya kwantar da ita amin da sauran kasashen musulmai gaba daya kasashen musulmi na duniya Allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali mana a rufe muna da addu'a saboda kowane lokaci muna karatun da sai mu tashi haka duk da dai mu saci minti ɗaya na mutanen to mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
برمي نبضنا يا معسل